الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhuma bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya wanda wannan shine darasinmu na ko zaman mu koyo darasinmu na 43 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya yawwa eh ayar da zamu tashi akan ta aya ce ta 91 a cikin suratu al-an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi ba su girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama Allah an gane ko irin wannan aya cikin har da alkur'ani irin su biyu ne akwai guda abin nan a cikin suratul zumar akwai ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah an gane ko sannan akwai guda cikin suratul hajji ma qadarullah haqqa qadrihi inna allaha laqawiyyun aziz can kenan cikin hajji babu wawun cikin zumar kuma akwai wawun da an'am sai dai cikin an'am wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu can kuma ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah yawwa ba su girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama Allah iz qalu lokacin da sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai taba saukar da komai akan wani mutum ba muna ganewa ko saboda hasada ta ruhe musu zuciya suna son su kore annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce Allah bai taɓa yin wahayi ga kowa ba hasada bala'i ta Allah kai mu da tsari to qul ka tambaye su man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da Annabi Musa ya zo da shi nuran wanda littafi ne wanda ke haske wa hudan kuma shari'a ne linnasi ga mutane an gane ko yawwa sai an kace taj'alunahu qaratisa ko ba haka nan bane wato sun sanya shi takaddu jam'i ne na ƙirƙas walau na zanna alaika kitaban fi ƙirƙasin ta ja'aluna hu ƙaratisa kun sanya wannan littafin takardu ma'ana kun yi takardu kun rubuta shi tubuduna ha kuna bayyanawa an gane ko kaga ba a ce tubuduna hu ba saboda su takardun ake nufi wa tukhfuna kathiran kuma kuna ɓoye masu yawa wanda ya gyara su sai su bayyana shi wanda bai gyara su sai su yi sai su ɓoye shi masani ko mun fahimta ba imam ibn kathir al-makki da imam abu amr al-basri sun karanta ya ja'alunahu qaratisa suna sanya shi a matsayin takardu kenan kamar ana magana da sunan babu sunan yubdunaha suna bayyana ta wa yukhfuna kuma suna boyewa kenan suna boye mai yawa taw sai ya zaman tonan kenan an samu karatu guda biyu yawa to sai malamai sun kace ita qira'ata Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Ibn Kathir yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira an gane ko an hankalta ma wama qadarullah ba ce wama qadartumullah ba kenan uslubul ghaiba ne ita ko qira'a khitab an hankalta ma wato qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa kaga qul wanda ake magana shi ai shi nan sannan da an ka ce kuma asiyaqul lahiq wato wa ullimtum bai ce wa ullimu ma lam ya'lamu ba sai an ka ce wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum idan kaga ko ce qira'a tana da abin da yake mata shaida a cikin wato siyakin aya to qulillah sai ka ce Allah ne thumma zarhum fi khawdihim yal'abun ka bar su cikin wato khawdihim wato kutsa wasu da suke yi ko bannarsu yal'abuna suna wasa ban sani ko mun fahimta ba in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam safha ta 868 zaka ga wannan bayani shi ko in ka diba safha ta 117 cikin tawjih alqira'at al ashr bil qur'an zaka ga bayani kuma kana iya dubawa cikin abin nan abin nan addurul masul fi ulumil kitabil maknun don ka ƙara ganin bayanin malamai wallahu ta'ala alam mun gane ko to madalla waɗannan ayoyin wagga ayat an yi saɓanin shin makka ta sabka ko ko a madina ta sabka don na an yi zancen yahudawa kuma an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu waɗansu malamai suka ce wagga aya madaniya ce in ka koma cikin almakki wal madani mastas wadda aka rubuta a ta Abdulrazzaq Hussein a jami'a ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam za ga bayanai na malamai amma waɗansu malamai suna ganin a'a wanda aya makkiya ce ba madaniya ba ce to kuma ai madina makka babu yahudawa to kadiba cikin at-tahrir wa tanwir sai a kawo asbabun nuzul amma kuma lokacin ga siyaki to kenan abinda za a hankalta ma wani lokacin da za a hada su sai an ka ce a'a ba sababin nuzulikinta bane a a Madina ayat dai tunda sura makkiya ce aya ce makkiya sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya san zai mi zai koma Madina sai an ka bashi abin da zai gaya musu ko kuma a'a dama akwai connection alaka ai Yahuda suna zan dan zuwa Makka wani lokaci kuma mutanen Makka suna zuwa can Madina kina akwai connection tsakankanin su to kenan wannan yana magana ne kansu ko da babu su a Makka da Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila kaga yahudawa sun ce mutanen makka sun zama kan shirya kidan kaga wannan yana akwai alaka tsakankanin su sai mu je aya ta gaba yace to hadha kitabun wannan littafi ne anzalnahu wanda mun ka saukar da shi an gane ko mubarakun mai dimbin albarka malam abdullahi mai yawan albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi yana gaskata abin da yake gabanin shi na littattafai kenan shi alqur'ani an gane ko sai ya zamanto kuma walitunzira ummal qura wa man haulaha imam shu'ba sai karanta waliyunzira ummal qura wa man haulaha kaga waliyunzira uslubul ghaiba ne an gane ko sauran kuma sun karanta walitunzira shi ko uslubul khitab ne sai an ka ce ita ƙira'a ta liyunzira ta imamu shu'ba kenan domiri yana kuma ne zuwa ga alƙur'ani da an ka ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun kenan wali yunzira littafin nan zai yi gargadi ma'ana za a yi gargadi da shi kenan ita ko ƙira'a ta khitab da an ka ce wali tunzira ummul qura wa man haulaha sai ya koma zuwa ga wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama Allah ce inna ma anta munzirun wa likulli qaumin had an gane ko sannan kuma malamai suka ce in an kadiba ko cikin yasin akwai liyunzira man kana liyunzira wa cikin suratul ahqaf liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin ko ba karan bane kaga liyunzira alladhina zalamu liyunzira kaga nan yazo da uslubi mi uslubul ghaib sannan kuma litunzira yazo da mi da uslubul khitab ina fata an fahimci ni liyunzira alladhina zalamu ko litunzira alladhina zalamu kaga imamu asim al-kufi da hamza al-kufi da kisa'i al-kufi da ibnu kafir al-makki da abu amr da imamu al-bazzi bazzi shine rawi na ibnu kafir bi khulufin anhu kenan shi yana da huska biyu ɗaya daga cikin huskokin bazzi ya karanta liyunzira alladhina zalamu kuma akwai litunzira alladhina zalamu imam nafi' da ibn amir da abu ja'far da yaqub da bazzi fuska ta ɗaya daga cikin huskoki ya karanta litunzira alladhina zalamu wa bushra lil muhsini kenan dai dukkan su yana nuna guda biyu din ko akwai ta amma nan shu'ba shi na karanta wali yunzira ummul qura kina alqur'ani shine zai gargadi nan kamar an ce manzo zai gargadi da shi amma mai da zamirin zuwa gare shi ana abin da kamata mu gane sai Allah ya ce wallazina yu'minu bil akhirati yu'minuna bih wanda sun kai imani da lahira sun yi imani da alqur'ani a ana nufin wanda sun kai imani da lahira imani na gaskiya don yahuda sun ce sun yi imani da lahira amma sun kafirce mu qur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun sannan su suna kiyaye sallolin su an gane ko to wannan shi ne abin da kamata mu fahimta to anan akwai wata shubha da ake kawowa sai a ce walitun zira ummul qura annabi an turo shi ne shi ma mutanen makka wa'azi ashe ba wa man haulaha da kauyukan da ke kewaye da ita ashe abin bai shahi kowa ba mun gane ko amsa shine walitun zira ummul qura kai wa'azi ga ummul qura makka kenan wa man haulaha da duk abin da ke kewaye da ita ai dama makka bangare hudu ke kewaye da ita gabas da yamma kudu da arewa ya shahi duniya kenan ko kuma walitun zira ummul qura dan ka gargadi makka wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita ko ba karan bane to sai zaman to akwai abin da ya nuna gaba ɗaya ne wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kaje da za a taujishin wato wannan qira'a wallahu ta'ala a'lam to ayat da zamu tashi akan ta ta gaba wadda za mu bayanin ta ita ce aya ta tis'in da hudu amma ita wannan ayar bayyuwa bayanin ta ya fito sai an koma ma aya ta tis'in da uku inda Allah subhanahu wata'ala ce wa man azlamu wane ne an mafi zalunci min man iftara ala Allah kadiban da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta ga Allah ba a ce ala Allah sama Allah la yajuzu listi'a ala Allah la haqiqatan wala majazan an gane ko to kuma a kowani yanka ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi wani wuri a ce wa man azlamu mimman iftara allahi kadiba ulaika yuraduna ala rabbihim to yanzu ya za a yi da su ba wanda ya zalunci da wanda ya kaza wasu malamai suka ce a kowane a sashi cikin silashi duk cikin waɗanda sun kai ƙarya babu wanda wanda yake da zalunci irin wanda ya ma Allah ƙarya duk cikin waɗanda sun ka hana a shiga wani gida babu wanda adda zalunci irin wanda ya hana a shiga gidan Allah wasu malamai suka ce a dukkan su waɗanda sun kai kolula don a tattara su suna na ƙarshe man aflamu man aflamu man aflamu to au qala uhiya ilayya ko ku mutumin da yace an yi masa wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un ba a cewa wa lam yuha saboda fi'ili ne majzumi bi hasfi harfil illa wa lam yuha ilayhi shay'un ba a yi masa wahayin komai ba wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da katon kaddara wanda yace ni ma ina iya saukar da abin da Allah ya saukar kamar inda Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna an gane ko qalu law nasha'u la qulna misla hadha kaji suna iya abinda Allah yi ka san dai wanga wuri akwai darga to tunda kuna iya hudi ba ku hudin ajiya Allah ya ce to walau tara idh zalimu da dai kaga azzalumai an shahi jawabu laula walau tara an shahi jawabin law kenan la ra'aita amran aziman idh zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalumai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida hannayensu kenan zuwa gare su za su karɓar rai kamar yadda cikin hadisi za a ce marai bayan ta tarwace rai ta kafiri cikin jiki a ciki hito tana ta kokarin ta boyi Allah kai mana tsari an ka ce to akhriju anfusakum ko ko dan su malamai suka ce ba su aidihim shine mala'iku sun isar da hannayensu a gare su na bugun su walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum in yafqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wasun fassara da haka sai an ka ce al-yawma tujzauna azabal huni a yau za a sakan ka muku da azaba ta wulakanci da wannan waɗansu malamai suka tabbatar da azabar kabari don an ce al-yawma na fata an fahimce ni yau za a yi muku azaba kaga ga ran da an samu cin kabari ai ran nan ne in cikin kabari za a yi mai azaba za a yi mai ita kenan da yanzu suka fara samun azaba tun daga lokacin da za a fara ɗaukar rai har lokacin da an kai su cikin kabari bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqq saboda kun kasance kuna faɗar magana wanda ba ta gaskiya ba ga Allah wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kun kasance kuna girman kai ga ayoyin Allah to kaga wannan ya nuna akwai wanda za su iddi'ain an yi musu wahayi ashe qur'ani ya bada labarin akwai wanda za su iddi'ain annabta shi yasa hadisan da sun ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutum 70 a wata riwaya ma yana ganin 73 za su iddi'ain annabta to to yana nufin shin a zamanin sa kawai ko ko bayan shi ko ko haƙiya ba ta tsayi wasu malamai suka ce a shi 70 din nan adadi ne mai nuna kasra kamar inda Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum to ai ba 70 ba ko 70 yayi Allah ba zai gafarta musu ba kina yufidul kasra za a samu makaryata wadansu suka ce a adadin da yana na a matsayin 73 ta rayuwa yana nufin a wani lokaci ko a wani yanki mun gane ko to sai Allah ya ce wala qad ji'tu muna za kun zo muna furada wato kuna makadaita kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda mun ka halice ku farko shine kinan babu da ba dukiya ka zo ma Allah irin yadda halice ka ba ana nufin ba kama khalaqnakum awwala marra zaka kuma ma Allah kamar jariri ba haka ake nufi ba duk abin da ka samu a duniya ka bar shi an gani ko sha'ir ya ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladihi dalilun ala al-hirs al-murakkabi fil hayy wa fi basṭiha inda al-mamat mawa'id yaqulu anzuruni qad dhahabtu bila shay wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladihi yace cikin damkan nan ta hannun jariri inda wiladihi lokacin da an ka haife shi yace dalilun ala al-hirs al-murakkabi fil hayy yana nuna kwadayi na son duniya da an kasa cikin ran dan adam al-murakkab wanda an kasa cikin jikin mutum jariri an ka shi haka kai da ranka hannuwa yana da na tawo da muka yace wa fi bastiha indal mamati mawa'iz yace kuma akwai wa'azi lokacin da dan adam ya mutu sai shi bude hannu haka yace yaqulun duruni qad dhahabtu bila shay yana cewa jama'a ku ba na sai ba komi to Allah ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar abinda mun ka baku bayan ku shikenan da dukiyar da matsayin da duk wani abu wa ma nara ma'akum ba mu gani ba tare da ku shufa'a'akum masu ceton ku allazina za'amtum annahum fikum shuraka'a wadanda kun kai zaton cewa game da ku abin tarayya ne za ku sa su abin tarayya a wajen ubangiji subhanallah Allah kai mun tsari sai Allah ce to laqad taqatta'a bainakum ko ba ka dan bane yawwa kinan in muka duba wato imam nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami madaniyani da imamul kisa'i alkufi da hafs wanda rawi ne na asim alkufi sun karanta laqad taqatta'a bainakum sauran qurra sun karanta laqad taqatta'a bainukum wato imamu hamza al-kufi da imamu abu da imamu ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da ibn amir ad-dimashqi da kuma khalaf al-ashir da shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta laqad taqatta'a bainukum sun yi manunin mi dhamma ba dalla al-ramma sun ziya zamu yi da wannan sai an ka wajen taujihi da wannan ƙira'a cikin in muka duba wajen taujihin sai suke cewa ita ƙira'a laƙat taƙatta'a bai nukum cikin ƙara'idul fikir fi taujihil ƙira'atil ashir an gane ko sun ka ce kenan waɗanda sun ka karanta laƙat taƙatta'a bai nukum kenan sai ya zama to bai nukum yana matsayin zarf نتقطع والفاعل مضمر يعود على الاتصال كنا ذا أما كاو ضمير أكن الاتصال لتقدم ما يدل عليه وهو لفظ الشركاء تند دام أنت شركاء أي كنا دا اتصال يكون دا علاقة دا جونا كنا أصل ما قلت لقد تقطع الاتصال بينكم كنا علاقة تاين كيس كان كارنكم أما أن سنك كرنتا لقد تقطع بينكم بالرفع على أنه سنك اتسع في هذا الظرف كنا أن اتسائي ma'ana kira an yalwata uslubi na nahau fa usni da ilaihi sai an ka danganta wato kenan yankewa fasara isman sai kuma mi sai kuma kamar suna sun kace abin da ke nuna wannan yana iya zamantowa suna kamar inda yace hadha firaqu baini wa bainika wa min bainina wa bainika hijabun fasta'malahu majruran kinan nan ta kuma kamar matsayin majrur kinan laqad taqatta bainakum ai shi bai nukun ba shine fa'ilin ba al-ittisal shine fa'il fil haqiqa to amma nan cikin nahau sai ayi ittisa'i abinda ba fa'ilin ba a mai shi kamar matsayin fa'ili uslubi ne na larabawa in ka zo sai ka gane in baka gane ba sai ka koma wajen malamai su yi maka bayani in ka koma wajen malamai su yi maka bayani sai ka yi dabirta in ka yi dabirta kuma shikenan karka ta kari ba sani kuma fahimta ba to almaimu da Allah ce alaka ta yanke tsakankanin su wa dalla ankum ma kuntum tas'umun abinda kuke riyawa in ji malaman zaure ya yanke babu shi ya bace kenan ƙarya ta ƙare bori ya kashe buka idan muka duba cikin mujallatu tadabbur a shafi na hamsin da shidda zuwa shafi na hamsin da bakwai an gane ko sun kayar da ake taujihin wannan ƙira'a laqad taqatta'a bainakum da bainukum a shafi na hamsin da shidda sai sun ka ce idza usnida alfi'il idan an ka danganta fi'ili aw shibhuhu ko abin da ya kama da fi'ili ila ghairi ma huwa lahu ba ga abin da yake gare shi ba hakikatan fa huwa isnadun majaziyun a larabci ko wajen malaman balaga ana kiran shi isnadi majazi wa yusamma majazan aqliyan kuma ana kiran shi majazi na aqli an gane ko sun ka ce to wa mafhumul qa'ida abinda za a fahimta daga qa'ida mafhumul mukhalafa annahu idza usnida al fi'lu in an ka danganta fi'ili aw shibhuhu ko abin da ya kama da fi'ili ila ma huwa lahu zuwa ga abin da yake da shi fa huwa isnadun haqiqiyyun kenan zai zama tomi isnadi ne na haqiqa sun ka ce misali isnadul fi'li ila ma huwa lahu inda an ka danganta fi'ili zuwa ga abin da yake gare shi qira'an laqad taqatta'a bainakum ala qira'atin nasbi sun kace kina asalin shi laqad taqatta'a al-wasl alladhi kana bainakum wadda kuma mun kace bainakum kinnan ita ce wato qira'ata hafs rawi na asim da nafi' al-madani da abu ja'far al-madani da imam al-kisai sauran sun karanta kuma laqad taqatta'a bainakum sun kace to kenan in an ka dauki qira'a bainakum isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu an danganta fi'li ba ga wanda yake gare shi ba على قراءة الرفع لا أنكر أنت هذا رفع لأن البين دمي أنك تشي بين سكاتكيا محل للتقطيع ورين إن ربوا أبو بوا لا فتا أمي تشيني باشيني ربوا بوا من غاني كو تو سن كاو نبيو تشكين سورة ال أبنن cikin suratul abin nan ghafir idan Allah ya samu zucan sai mu yi bayani shi insha Allah ta'ala a aya ta 35 wajen ka tarika taba Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ko mutakabbirin yawa jabbar ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar za mu can dai insha Allah za a yi taujihin ita ko wannan kira'a a wancan wuri mun ji wannan da kyau ko to aya wadda za mu je kanta ta gaba sai aya ta 95 zuwa 96 an gane ko yawwa bal ma za mu wuce ina ganin duk ayoyin sai mun karanta su jere saboda suna da alaka da qira'at sosai inna allaha faliqul habbi wan nawa ko Allah shine yake fitar da alhab kwaya faliqu daga falaka na tsagewa wan nawa annawa in an kawo ta'un ya kuma mufrad sai ya zama to annawatu in an ce annawa kuma bil alif ya koma jam'i kina Allah shi ke fitar da wato annawa kamar ka ce ɗiyan dabino yukhrijul hayya min al mayyiti ko ba karan bane Allah yake fitar da mai rai daga matacce ko mu ce dan adam an gane ko sai da mutum mumini ya haifi kafiri kafiri ya haifi mumini wa mukhrijul mayyiti min al hayy kuma Allah shi yake fitar da al mayyiti matacce min al hayy daga mai rai ko mu ce kafiri ya haifi mumini mumini ya haifi kafiri ko kuma a'a ka za ta yi kwai kaga kwai matacce na sannan kuma kwai din nan ya hoshi mi dan kaza ya hito to mai yin hakan ga zalikumullahu malaman zo sun kace wancanen ku shine Allah fa anna tufakuna to to anna ake juya ku babu wanda ga yin wanga sai Allah kuma kace ka bota ma wani abu wanda ba Allah ba muna ganewa ko yawwa to idan muka duba wajen yukhrijul hayya min almayyit fi'li mudari'in yufidu mi at-tajaddud wa takrar to ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da ibn amir ad-dimashqi da shu'ba sun karanta yukhrijul mayta yukhrijul hayya min almayti wa mukhrijul mayti min alhayy wasu malamai suna ganin anan da almai da da qira'a shadda almayyit da mait duka ma'anar su daya wanda kuma suna ganin a almayyit shine abin da bai mutu ba almait shine abin da ya mutu to kenan yukhrijul hayya Allah na fitar da mai rai min almayyiti da abin da zai mutu tunda Allah ya san zai mutu an gane ko wa mukhrijul mayyiti Allah shine mai fitar da almayyiti abin da bai mutu ba amma ya san zai mutu to shi ko almaiti na hankalta mahalin ya mutu mataccen shi yake ba su ko mun fahimta ba ko ka ce ma'anar su ɗaya anan ko kuma ka ce a'a tun da dama mataccen ko wanda zai mutu duk dai Allah ya san su kidan duka babu wata matsala tunda abin da yake da rai mutuwar shi Allah ya santa wanda an mace in zai yi rai Allah kuma ya sani ba sani ko mun fahimta ba to fa anna tufakuna ta yaya ake juya ku madalla sai Allah subhanahu wa ta'ala a nan akwai wata ka'ida ta nahawu malaman nahawu wasu sai su ce jumla in tabe da insha'iyya da khabariya ba a yin atafinsu tun da jinsinsu ya bambanta ba sai kuma finta ba sai su ce in kuma an yi atafinsu an gane ko to kina an nuna daban-daban suke wasu kuma suna ganin jumla ismiya ba a atafinta akan jumla min fi'iliya ko fi'iliya ba a atafinta akan jumla ismiya wannan kuskure ne da ya ce yukhrijul hayya min almayyit wace irin jumla ce eh fi'liya ce saboda ta fara da mi da fi'ili wa mukhrijul mayyit min alhayy jumla ce wace iri ismiya yayi atafin ta saboda waccan yukhriju fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar tana nuna duk ko da yaushe Allah yake yi ita ko wangan wa mukhrijul mayyit min alhayy tana nuna maka cewa as-subut tabbataccen abu na Allah ke yin shi kenan fil madi wa fil hadir wa fil mustaqbal البلاغة القرآنية تسي الله سبحانه وتعالى يتي فالق الإصباح الله شيني كي فتر سافيا يقول له رئيتا كو أكون دي إسي كاو سافيا الله بسوبا أكون دي إسي كاو دنيا الله بسوبا بابو شي يا الله سبحانه وتعالى يتي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه to faliqul isbahi Allah shine yake fitar da safiya ko ba garan bane ba dalla sai yace mi waja'ala al-layla sakanan Allah ya sanya muku dare ya zaman to sukuni gare ku wato lokaci na samun natsuwa in ba dan haka nan ba kaga al'amura ba su abin nan muna gani ko yawwa waja'ala al-layla sakanan Allah shine ya sanya dare ya zaman to wato abin nan gare ku natsuwa gare ku Imamu Hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu asim al-kufi sun karanta wa ja'ala al-layla sakanan ban sani ko mun fahimta ba sauran qurra kuma sun karanta wa ja'ilul layli sakanan Allah shine mai sanya dare ya zamanto wato natsuwa an gane ko wash-shamsa wal-qamara husbanan ko kuma ya sanya rana da wata su zamanto husbanan abubuwan da za a lissafi gano lissafi da su an gane ko dan ya ce mi ash-shamsu wal qamaru bi husban duk da kalma ta husban a lokaci tana nufin wuta wanda za a ku waturo an gane ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila alaiha husbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'id sa'idan zalaqa ko zalaqa ay tafkhim in ji masu karatun tajwidi to in mun ka dibi qira'at waɗanda sun ka karanta wa ja'ala al-layla sakanan cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an sun kace al-kufiyuna kinan suna nufin asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa ja'ala al-layla sakanan su ko sauran sun karanta wa ja'ilul layli sun kace to ita qira'a ta ce wa ja'ala an hankalta mu siyaki an gane ko wanda ta karanta ja'il wa ja'ilul layli sakanan saboda mi saboda ismul fa'il shi ko ismul fa'il ya zo inna allaha faliqul habbi wan nawa faliq daga falaka ne ismul fa'il kaga wa ja'ilul layli sakanan shi ma kina an yi amfani da ismul fa'il tare da ismul fa'il ita ko qira'a da ta karanta wa ja'ala al-layla sakanan ta ku al-kufiyuna an gane ko yawwa an kace to akwai fi'illan da sun ka gabace ta an gane ko misali inda Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum nujuma wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida wa huwa alladhi anzala wadanga af'al sun zo bayan ta kenan su ma sun yi sun yi istishari akan siyaki akan ta kenan kowace tana da abin da ya hankalta mata cikin siyaki sai dai waɗancan fi'ilai sun zo ne bayan kalma sai zamanto a siyaku allahiq ba a sabiq ba shi ko wancan kaga fariqul isbahi siyaki ne as-sabiq wanda ya gabata sai Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine sun ya muku tauraru litahtadu biha dan ku shirye da su fi zulumatil barri ko ba karan bane a cikin duffai na ƙasa kenan wanda kuke tafiya a kanta malaman zai sun kace saman tudu kenan inda ba ruwa ba nan ba irin tudu wancan ba inda ake hawa wal bahri da komi da kuke kogi Allah ce qad fassalna al ayati liqaumin ya'lamuna mun rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da mi suke da sani anan sai mun yi hattara da an ka ce Allah ya sanya tauraru wasu suka ce to a yanzu ai ba a bukatar tauraru tunda Allah ya ce ana shirya da tauraru sun ka ce a yanzu an wadatu da su saboda mi saboda akwai al-aqmaru sinaiya tauraron dan adam da kuma GPS wannan tsari na GPS sun ka ce kenan yanzu ba a bukatar tauraru ba sai kuma fahimta ba to ai nan Allah bai ce ba da tauraru ɗaya za ku shiryawa ba a'a ya sanya muku yana daga cikin abubuwan da ya sanya muku ɗai kenan abu na biyu shi tauraron ɗan adam na Allah na an kai koyiwa da an ka ce na ɗan adam ba ɗaya shike da na Allah ba sannan shi GPS kin nan bai iya yin aiki sai da mi sai da wato ƙasar da Allah ya halitta ba wai wanda ya yi GPS ba shi ya halicci ƙasa shi ya halicci sammai a'a ƙasa Allah ta yi lissafin yadda take sannan yi GPS ɗin sannan shi Allah ya yi shi kuma ilimin da yake amfani da shi wayi ya ba shi shi Allah da Allah ce wala qad karramna bani adam sai timi wa hamalnahum fil barri wal bahr mun dauke su akan saman ƙasa da kuma saman ruwa amma ana nufin Allah shi ya ba su ilimin yin jirgin ruwa wanda yake tafiya kuma jirgin ruwa da yake tafiya waye halitta abubuwan da an ka yi shi iskan da ke tafiyar da jirgin ruwa waye yi shi ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره in babu iskan sai jiragen jiragen wasu tsaya ashe hadda jirgin sama shi kanshi da yake tafiya da iskan wa halicci iskan waye ba baturin yin ilimin yin jirgin sama wal khayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun an ce Allah zai halitta ma'ana ko da ba shi halitta ba kai tsaye ya ba ku ilimin ku halitta ko ku kira za mu ci to haka irin waɗannan kafirai za su gane kurin su in ba su tuba ba muna ganewa zancen GPS da kaza da kaza to nan Allah ya faɗi wasu dalilai an gane ko na halittar tauraru li tahta dubiha allamu litta'lib don a shari'a fi zulmatil barri wal bahr to waɗannan ba su kadai bane ya faɗi wata wasu abubuwa inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib kaga kawace ga sama kuma yace wal qad zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin ko da mun ce an yi intiqali wutar da ke cikin su kenan yana daga cikin dalilin halitta sunan a aje wutar da za a halbi su aljannu da ita ba sani ko mun fahimta ba alaran ma sai waɗansu malamai sun kace akwai wani hadisi ban sani ba ko ya inganta naman lafazin hadisi to amma dai sai masu malamai masu bayani muna ji ko sai sun kace ba ni wani nice ba fa wallahi ba ni nice ba malamai da sun kace sifofin da tauraru suke da su a sama malam abdullahi sifofin da tauraru suke da su a sama to su malamai suke da su a ƙasa Allah ya kire tauraru kawa ta sama inna zayyana sama a duniya bi zinatin lil kawakib to sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya malamai su ne kawa waɗanda ke kawa ta ƙasa don in babu mallamai al'umma za ta lalace duk yankin da babu ilimi babu mallamai sai ka iske alfasha da zina da shirka sun yadu kaga ashe malamai su ne a gari ba yan mata a gari ba kaga fasiki shi ce yan mata a gari saboda su suka yi samun da akwai yan mata shahada sannan Allah ya ce tauraru li tahta dubiha su ma malamai in akwai su suna shiryar da mutane sannan Allah ya ce ma tauraru rujuman lishayatin su ma malamai rujuman lishayatin don aljanu sun kasu sun ka hada wa mutum da in ba malamai sun wani masu tsoron Allah sun kai karatun ruqiya ba sai su jewa mai ayoyi kaga sai a tarwatsa shi to kaji da yadda malamai sun kace ban sani ba dai ko ga istinbati nasu yayi ko bai yi ba akwai hadisi da yake magana kan wannan ban sani ba hadisin naman talafuzin shi kuma ban san ingancin shi ba naman ta wasu malamai na ganin su inganta hadisin wallahu ta'ala a'lam to mu je aya ta gaba wajen taujihi na wato alqira'at duka waɗannan ayoyin suna da alaka وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الله شيني يكاجي halitta ku daga rai daya sai ce nafsin wahida an hankalta mu lafazi an nafsu mace ne shi yasa an kace nafsin wahida ba a ce wahid ba saboda annabi adamu ai namiji an sha'akum kuma ba a ce wa an sha'akun da ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath Allah ne halice ku daga rai daya fa mustaqarrun wa mustawda ala ramma ko ba haka dan bane yawwa ibnu kathir almi almakki da abu amr ibn ala albasri da imam rauh sun karanta fa mustaqirrun ina fata an fahimci yawwa shi ya karanta fa mustaqirrun to yanzu ya za a yi wanda ya karanta fa mustaqarrun da kuma mustaqirrun imamu ibn kathir da abu amr ibn al'ala da rauh sun karanta fa mustaqirrun bi kasr al-qaf su kuma ce sun karanta fa mustaqarrun sai an ka ce to qira'a fa mustaqarrun in za a taujihinta da alqur'ani za a hankalta mu siyaqi dan an ce wa mustawda ba a ce wa mustawdi ba mun gane ko sannan kuma tamka irinta akwai nazirkinta mustaqarrun inda Allah subhanahu wataala ce wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqar mustaqarraha wa mustawda'aha kaga nan shi ma ta samu nazir kenan tamka walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin can a cikin bakara to yanzu mun ji wannan to menene bambancin qira'an mustaqirrun da mustaqarrun tunda yanzu an samu abin nan in ka diba cikin dirasatun fi usul tafsir na ustadu dr kabir yunus a safha ta 133 sai yake kawowar cewa kamar alaka tsakankanin kira'o'i na fata an fahimci ni zaka iske wato kira'o'i wani lokaci za su zo da wasu ma'anoni ko ce za ta ba da wata ma'ana amma ba su ci karo da juna ba dan dama ba za su ci karo da juna ba qira'a fa musta مستقر بكسر القاف شي اسم الفاعل ne mustaqirrun an gane ko yana nuna dan adam ismul fa'il asalin shi mustaqirrun ne wanda ya tabbata a cikin mahaifa an gane ko to mustaqarrun asalin shi mustaqrar ne to shi ko yanzu me yake nufi nan yana iya daukar ismul makan ko kuma ya dauki ismul zaman ko kuma ya ɗauki ismul zamani ko ismul makan in kuma fi'ili yana da ta'addi ko ya ɗauki almasdarul mimi in kuma fi'ili yana ta'addi sai ya zama to kuma ismul maf'ul na kira abu hudu sun haɗu to amma da yake mustaqarr istaqarra bai bai ta'addi zuwa ga maf'uli kina zai zama to uku za su haɗuwa ismul makan ismul zaman da kuma almasdarul mimi shi almasdar yana nuna kenan tabbatuwa to sai malamai sun ka ce in mun ka ɗauki qira'ar da ta ce fa musta mustaqirrun kenan cikin mutane akwai wanda zai tabbata a cikin mahaifa man istaqarra fi rahimi an gane ko wanda ya tabbata a cikin mahaifa wa mustawda kenan akwai wanda kuma yana nan an ajiye shi a cikin tsatson mahaifin shi wa kullun ya'lamuhu Allahu azza wa jalla ko ne Allah ya san shi ita ko qira'at fa mustaqarrun tana nuna cewa annan nasa muttahiduna fi makanil istiqrar duk mutane sun yi tarayya ami a wurin da sun ka tabbata alam na hlukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin akwai wanda ba da wani aka halice shi ba a alaran ba a sai ka yadda hawa'u ka yadda annabi adam ka yadda annabi isa alaran ba kaje da zaka cewa ga aka muka kidan mutane sun yi tarayya wajen shiga cikin mahaifa da maniyi an kalice su kuma ga cikin mahaifa wa makanul istida kuma sun yi tarayya a cikin tsatson iyaye tun da can na Allah ya aji su kafin maniyi ya shiga a halice su ban san ko an fahimta ba to sai Allah ya ce qad fastanna al ayati liqaumin yafqahuna mun rarrabe ayoyi ga mutane wanda suke masu fahimta to mun ka dauki mustaqirrun wanda ya tabbata mustaqarrun wurin tabbata ai bai yiwa mutum ya tabbata sai ya samu wurin da zai tabbata sai ya samu lokacin da zai tabbata kuma tabbata ta tabbata tunda mustaqirrun akwai wato masdarul bihi kuma in ma mun ce ismul maf'ul ai Allah ne ya tabbatar da shi ana ko ba karan bane yawwa to wannan shi ne ma'anar waɗannan ayoyin har yanzu dai ba mu kare ba wagga safha tana da ayoyi daban-daban sai mun yi hankuri wajen taujihinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun wajen ma'anonin waɗannan kalmomi da tafsiri na ibnu jarir tabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an wajen mustaqarrun wa mustawda' din nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an intabih in kaga alladhi yazo wurin da ko ba a kawo shi ba ma'ana tana bayyana me yake nunawa alhasr ana iya cewa wa huwa anzala minas sama'i ma'an amma sai an ce wa huwa alladhi shi kadai ne wanda ya saukar da ruwa dan ba wanda ya saukar da ruwa in ba Allah ba kuma ba wanda ya tafiyar da shi in ba Allah ba wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an Allah shine saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in sai muka fitar da dukkan wani tsiro daga gare shi ko ta dalilin sa fa akhrajna minhu khadira mun ka fitar da tsiro wanda yake kore ko tsanwa kenan nukhriju minhu habban mutarakiba muna fitar daga wannan koren habban ƴaƴa an gane ko habban kenan kwaya mutarakiban wanda yake daga wannan a- ake fitar da kwaya kenan mutarakiban wani saman wani yanzu hatsi ai zaka ga in sun hito za su yi kore ko to ai daga cikin su ake fitar da habban mutarakiba ‘ya'yan hatsi sai ka iska wata ta yi zangarniya bakwai wata saman wata ko ba ka bane wa minan nakhli kenan daga cikin ‘ya'yan dabino kenan muna hitarwa kenan nukhriju minan nakhli min tal'iha daga tal'a tal'a shine hirtsi ko hure wannan abin da yake fara fitowa daga tal'a ne abin da ya fara fitowa salamun hiya ta matla'i fajr qinwanun daniyatun za mu fitar da daga dabino qinwanun dumbuji alarma kasan dumbuji dumbuji na dabino wannan abin da suke fitowa ‘ya'ya sai su abin to ana kiran shi dumbuji daniyatun wadda ta yi kusa akwai dabino lokacin da muna jami'a eh, kulliya kasar libya dabino in yayo ya saboda jami'a mu an shuka dabinai sai ka iske wani dabino in yayo yawa da yake ba- bai da tsawo ƴaƴan shi har ƙasa suke wasu ma ƙasa za ta lalata su to shi na in yanne na wani lokaci sai ka iske ɗalibai ana ta haya kahin ka tai masallaci ka ka cire wanda zaka ci wanga wanda annan jami'a ne banda wanda ake kawowa to qinwanun daniyatun ana samun dumbuje da dabino daniyatun wanda yiwo kusa wanda ba sai an hau- taka dabino an hau ba don an nuna maka ni'imar taka ni'ima muna gane ko asalin daniyatun alaran ma daniwatun na domin daga addunu na eh da na yadnu asalin shi da nawa yadnu wajen natin kenan waje alna kenan jannatin ko mun sanya kenan gonakai min a anabin na inabi wa zaituna da zaitun war rumana da kuma rumman mushtabihan mai kama da juna wa ghairu mutashabih da wanda bai kama da juna ya an kai shina kama da juna kuma bai kama da juna alaran ba kuma a can cikin suratul an'am har yanzu anan cikin cikin suratul an'am a wani wuri sai ce mutashabihan wa ghairu mutashabih sai ka gane cewa anan mushtabihan ne wa ghairu mutashabih can ko mutashabihan wa ghairu mutashabih wasu malamai sun kace duk dai ma'anar su daya wasu sun kace akwai bambanci ka diba cikin lamasatul bayaniya na ustadu dr fadil samar ra'i da ya zo bayani kan wannan ya kawo bayanin malamai sun nuna akwai bambanci tsakanin mushtabih wa ghairu mutashabih mun gane ko yawwa tau alar mai an kai zan mutashabih wa ghairu mutashabih mushtabihan yana kama da juna cikin launi wa ghairu mutashabih amma bai kama da juna wajen ɗanɗano shi kenan in ka ɗauki wa gaɗe ta isa amma maganganun suna da yawa ka koma cikin addurul masul fi ulumil kitabil maknun kuma ka koma cikin littafai na aljamma bainal annusus waɗanda sun ka zo daidai wannan aya don Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid amma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul mun gane ko yawwa to idan muka diba mun karanta mushtabihan wa ghaira mutashabih ko ba shi bane yawwa to sai shi zamanto mushtabihan wa ghaira mutashabihi sai ya zamanto to wajen hadawa tunda mutashabihin ne nun tunda tanwini asalin shi nun ne wato sakina tasbutu wato lafzan la khattan mushtabihin ay nunun ci kana iya ha babba guda kai kai masa kasara ka dauko nunun kai mata sukuni to yanzu in za a wuce ya za a yi to imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu yaqub al-basri da kuma ibn zakwan abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na ibn amir sun karanta wato abin nan eh, eh, da kasra kina in zaka wuce mushtabihan wa ghaira mutashabihinin zuru su ko sauran sun karanta bidammi mushtabihan wa ghaira wato mutashabihinin zuru mala abdullahi unzuru ka ku kalla ila samarihi zuwa ga 'ya'yansa an gane ko imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta ila sumurihi kenan sai zama to samar kamar menene shi ‘ya'yan itace samara ɗa guda kamar bakara saniya guda albakaru shanu masu yawa annaklu bishiyar dabino annaklatu bishiyar dabino ɗaya annaklu bishiyoyi ke na dabino attamratu ɗan dabino ɗaya attamru dabino mai yawa to na nan ga asamaratu ɗa guda asamaru jam'i kenan to shi imamul kisa'i da khalaf da hamsu sun karanta ila sumurihi sai waɗansu malamai sun ce da sama da sumur mala abdullahi duk ma'anar su ɗaya jam'i na wasu sun ce mm samar jam'i na sumur jam'ul jam'i kinan wani wuri ƴaƴan dabinon suna da yawa kuma duk yadda suke da yawa na wani wuri sun yi wani wuri an ba da labarin wata gona a ƙasar saudiya tana da bishiya ta dabino ko iccen dabino dubu ɗari mai ita a ƙasim ne ya ce ya ba da ta a matsayin wakafi duk abin da ta kawo a rinka sai da wannan dabino a taimaka wa musulmi sun ka ce akbar wakfin fil alam a dai zamanin shi babu wakafi ba sani ba yanzu akwai wani da ya irin shi muna gane ko to unzuru ila samarihi idza asmara ko ila sumurihi a qira'ati hamzar kisa'i da khalaf ko kalli ƴaƴan itacen ko mu ce duk nan masu yawa ake nufi ko mu ce a da masu yawa da waɗanda sun kafi su yawa idza asmara sai Allah ce lokacin da yayi yaya wa yan'ihi da lokacin da yayi yannina ko yannuna ko ba ka da bane a to me yasa Allah ce lokacin da yannina saboda in ka kalle su kahin ma su ne na akwai akwai aya ciki kuma in sun na akwai aya don in ka ci zaka ji dadi sai Allah ce inna fi zalikum in tabe ba inna fi zalika ba suna karanta wurin ga inna fi zalika inna fi zalikum a cikin wancanenku to bai ce ulaikum ba abubuwa kuma da dama sun ka gabata saboda inna fi zalikum almazkur wadancan abubuwa da an ka ambata cikin su ala ayatin akwai ayoyi li qaumin yu'minuna ga mutanen da suke wato suna yin imani ban sani ko mun fahimta ba tau anan mi za a ci nan za mu faɗi wani abu guda kafin mu wuce in muka duba kadiba cikin ad-durrul masun za ka ga wannan bayani insha Allah ta'ala akwai la'ayatin liƙaumin ya alamuna shi ne na farko ƙarfasallar ayatin liƙaumin ya alamuna na biyu ƙarfasallar ayatin liƙaumin ya fuƙahuna na uku kuma inna fi zalikum al'ayatin liƙaumin ya uminuna to ya an kai an ka bambanta su sai sun ka ce inda Allah ya ce liƙaumin ya alamuna litahata dubiha ku shirya da su sai an ka ce ilimi saboda shiryanmu an gane ko da tauraru abu ne wanda yake duk wanda Allah ba shi ido yana ya gano wannan shiryanmu game da abin da shahi halittar mu daga rai daya abu na da bukatar sai an yi dogon bincike saboda abin halittar dan adam kaga har yanzu ana ta bincike yana bukatar sai an zurfafa sani shi yasa yanzu ilimi ma yanzu da an bare da ana binciken likitanci yanzu har an koma specialist ake zanci sai professor na wani bangare sai an ka ce to liƙaumin ya fuƙahuna saboda yana buƙatar sai an ƙara zurfafa tunani shi ko nan da an ka ce liƙaumin yi uminuna masu imani saboda an yi zancen mi an yi zancen halittar ‘ya'yan itace na da yadda suke fita shi ma yana buƙatar mi yana buƙatar ka miƙa wuya ga Allah don abu na wanda yake zai nuna maka cewa wanda ya wannan halitta tabbas shine Allah subhanahu wata'ala sannan malamai suka ce anan an faɗi wani ilimi wanda duk ilimi na ilimin gidan gona da masu ilimin biology biology sai sun ka gado ashe qur'ani ya riga su amma wani bi ko an koyi ko ba hudi ba Allahu alam wannan tsanwa malam abdullahi alama ce ta rai biology kenan ran bishiya to sai Allah ya ce fa akhrajna minhu khadira ashe wannan tsanwan shine alamar ranmi ran bishiya ta wannan tsanwan sai Allah ya ce nukhriju minhu habban mutarakiba ashe ta nan suke jayo daga hasken rana sinadarin da suke bukata wanda za su tura shi a cikin 'ya'yan itace saboda wadda 'ya'yan itace masu kyau ta nan suke shaƙa wato abin nan iska saboda su hayaƙi suke ja itace suna jan hayaƙi in sun ka ja shi sai su yi transformin shi sai su ba mu oxygen hay'ata ta rabitul alamul islami majalisa ta ijazul ilmi suna da bincike da sun ka kawo kan wani naman sunan wanda ya wani binciken da na gaya maka shi to mu je aya kafin ta karshe sai Allah subhanahu wataala ce waja'alu lillahi shuraka aljin sun sanya ma Allah kina wa asalin magana ta waja'alu aljinna shuraka lillahi sai amma da yake shirka bata dace ba da Allah sai an kawar kawo sunan Allah waja'alu lillahi shuraka aljinna sun kasanya ma Allah an gane ko aljannu sun zamanto abin tarayya wa khalaqahum kuma Allah shi ya halicci aljannu ko wa kharraqu lahu banina wa banatin bighairi ilm ko ba karan bani to idan muka duba imamu nafi' an gane ko da imamu abu ja'far al-madani wato imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yani yawwa alramma sun karanta wa kharraqu bit tashdidi su ko sauran sun karanta wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm sun kirkira ma asalin kharaqa shine kirki wato kamar kace an tsaga kamar abu da babu shi kaka kawo shi sun ka kirkira ma Allah diya maza da diya mata wanda sun kace Allah shine da diya maza akwai yahudawa wa qalat yahudu usayr ibn Allah kamar kuma kiristoci sun ce wa qalatin nasaral masih ibn Allah wanda sun kace Allah yana da ƴaƴa mata su ko sunan yawa sune wato larabawa waja'alul malaikata allazi mushrikan larabawa waja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inasa ko indar rahmani inasa to ba su kadai na ba Allah subhanahu wataala ya ce wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatin nasaral masih ibn Allah sai mi yudahiuna qawla allazina kafaru min qabl an riga su to subhanahu wa ta'ala amma yushrikun subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala Allah ya dokaka amma yusifuna ba amma yushrikuna ba daga abin da suke sifanta Allah da shi to in ka diba cikin littafin alqira'at wa asruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 547 da safha ta 904 sun kawo wannan ina fata an fahimce ni yawwa ina fata an fahimce ni kaga kharaqu da kharaqu sai malamai suka ce dukkan su ma'anarsu daya ko kuma kharaku sun yi ƙarya wanda take ƙarya ce wanda bata yi ƙarfi ba kharaku waɗansu sun yi ƙarya da tafi su sai zama to tashdidi yana nuna wannan to ya an ce wato abin nan al-ikhtilaq kenan yuqalu khalaqa al-ifka wa kharaqahu kenan kai ka kirkiri ƙaryarka ka kirkira ta inji malam Bahaushe wa ikhtalaqahu wa iftarahu wa ifta'alahu bi ma'ana kadhaba yayi ƙarya ina fata an fahimta yawwa to ga dukkan alamu ayoyin da suke tafi suna ɗauke da waɗansu bayanai kuma bari mu gani ko muna iya ɗaukar su mu kai ƙarshen sof haɗin tun da aya ta ɗari da goma nan da kamata a yi stop to idan muka duba sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika nusarrifu al-ayati bari mu ta aya ta 105 kai tsaye kamar yadda mun ka yi bayanin ayoyi kenan mun ka yi bayanin ayoyi nusarriful ayati muke jujjuya ayoyi muke bayanin su kenan wali yaqulu darasta ko kuma wali yaqulu darasat ko wali yaqulu darasta an gane ko yawa malaman har da alqur'ani sun kace rike wa ka'ida in kana cikin suratul a'raf suratul a'raf nusarriful ayati da guda ne sauran kuma dun nufassiru ne an gane ko inda Allah ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju sai ce mi kadhalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun to sauran dun nufassiru na ita ko a'raf nufass an'am nufassiru aguda sauran kuma dun nusarrifuna wa kadhalika nufassilu al ayati walitastabina sabilul mujrimina to sauran duk ka dauke shi nusarrifu nusarrifu mun ji wannan ka'ida ba dalla to sannan sun kace in kana cikin a'raf in kana cikin an'am shine suna suna Allah da hakimun da alimun cikin an'am hakim sannan alim cikin yusuf ita ko alimun shike ba ta hakim inna rabbaka alimun hakim an gane ko to kaje da take ka'idodi ne har da rike su suna da taimako suna taimakawa da izinin Allah to wa kadhalika nusarrifu ayati kamar yadda mun kai bayanin ayoyi daki daki a baya haka ne ma yanzu muke bayanin ayoyi a daki daki inji Allah wali yaqulu kuma mun yi haka don su ce darasta an gane ko Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Abu Amr Ibn al-Ala sun karanta darasta don su ce ka yi wato kun yi musanyar ilimi domin darasa kamar kun yi mu darasa ka bayar an baka don su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya tattauna da wasu ilimi ne an ka bashi wannan ilimin ina fata an fince ni mun gane ko eh su ce an yi musanyar ilimi dama suna nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da alaka da wasu mutane da suke muzakara da shi da su mun gane ko kenan sai ya zama to kenan dai su nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu alhali ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu bi ba ga kowa mun fahimci wannan da kyau ko an gane yawwa wani ya ƙulu darasta a kira ta ibn kathir da amur don saboda su ce ka yi karatu kenan kana muzakara da waɗansu to ko an ce yana muzakara da waɗansu kenan kenan yana ba su wa ana bashi a ƙira'a ta wato ibn amir ad-dimashqi da yaqub al-basri sun karanta darasat don su ce waɗanga ayoyin darasat sun shahi ma'ana ba su da wani armashi ka ka kawo waɗansu ayoyi waɗanga dai mun ji su yau da gobe jibi daga ta ba mu da buƙatar su shine darasat ina fata an fince ni shi yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana atbi qur'anin ghairi hadha mun ji wanga sai ka kawo wani shi ko sauran sun karanta darasta su ce kai karatu to da darasta da darasta ne suna kuri guda tunda eh an ce kun yi musayar ilimi kidan ka dauki karatu ga wani shi yasa Allah ya ce wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asida Allah ce wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi adamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin to Allah ce wali nubayyinahu liqaumin ya'lamun dan mu bayyana shi ga mutane wanda suke masu sani in kaga dama an gane ko sai ka kaddara ta'lili gaba ko baya mun yi bayanin wannan kenan wali yaqulu darasta wali nubayyinahu liqaumin ya'lamuna fa'alna dhalika an gane ko ko ko anzalnahu ilayka an gane ko an gane ko an zalnahu ilaika kinan mun sabkar da shi zuwa gare ka an gane ko wa fassalnahu mun kararrabe bayanin shi an gane ko sai kinan liya ta'annatu don su yi ta'annati wani ya kulu da rasta wani lubayyinahu da kaunin ya arabuna in ka gada maka kaddara shi gaba in ka gada maka kaddara shi baya kana iya duba taujihin wannan qira'at na wannan wurin ka jiba cikin abin nan littafin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun sannan kuma kana iya dubawa cikin littafin wato abin nan al'azbun namir min majalis shankiti to aya sai kafin ta karshe wadda zamu dauka shine inda Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kakka zagi abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba ban sani ko mun fahimta ba yawwa wannan aya ta wali yaqulu darasta kana iya duba ta a cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 548 to yanzu wala taqusubbu alladhina yad'una min dunillahi intabih na akwai fassara bi kakka zagi alladhina yad'una min dunillah abinda kenan al-asnam alladhina sai kuma zuwa ga al-asnam an kira ta alladina ba a ce allati ya'buduna min dunillahi ba saboda mi saboda su sun dauke ta kamar tana da hankali ko ko suna mata mu'amalan mai hankali ko ko duk abinda Allah halitta ai Allah ya yana fahimta daga Allah abinda mu ba mu halitta ba mu fahimta thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya taw'an aw karhan qalata atina ta'iina sai ban to kenan wannan yana nuna cewa al-asnam ake nufi kakka zage gumaka waɗanda suke bauta abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba fa yasubbu Allah sai su zage Allah ko adwan bi ghairi ilm adawa da suke yi kenan don saboda mi don saboda rashin ilimi imamu yaqub ya karanta uduwan bi ghairi ilm ba sai ko mun fahimta ba to da uduwan da aduwan duk da yana nufin abu guda don ta'addanci ko don ƙetare iyaka bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kakka zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah su kansu kafin ran sai zama to kenan nan al'aqil tun da su suna da hankali bin nisbati ilayna ko ba haka ba amma bin nisbati ila Allah da su kafiran da su gurma kan duk ba a cewa ghairu aqili kina sai mutu kakka zage kafirai in ka zage kafirai sai su ga yadda za su yi su su huta su yi su rage Allah to kaga wannan kenan to anan malamai sun ka fitar da fiqhu al-muwazana bain al-masalihi wal mafasid kaga zagin gumaka halatta ne kuma ka bane zagin shirka halatta ne amma in ya zamanto zai sa a zagi Allah sai an ka ce ka bari ba sai ka mun fahimta ba to ana kiran shi fiqhul muwazana muwazana bainal masalih wal mafasid wasu kuma suna kiran shi fiqhul ma'alat duk ana bincike kansu yanzu makoma in ka zagi allolin su ma'aluhu zai koma zuwa kusa ga Allah to irin wanga fiqh sai ka aiki da shi kana son kai wani abu wanda musulunci zai ci gaba amma in ka ce ka yi shi za a cutar da musulunci shi da amfanin da zaka kawo sai ka bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'aba lokacin da ya zo a Makka ai ya so shi maida ta akan gina Annabi Ibrahim saboda lokacin da Quraysh suka gina ta kuɗi ba su ishe su ba na halatta a zamanin su ma sun kace ga amshi kuɗin karuwa ga amshi kuɗin caca a wancan lokaci wa amma ga mu yanzu a musabaka sai a ce gidan giya ya dauki nauyin musabaka Qurayshawa tun lokacin jahiliya sun kace ba su kuɗin haram ciki an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya so shi mai da Ka'aba akan mi da Ayyam Ibrahim amma qawaid Ibrahim sai ya tuna yace ma Aisha matar sa hadisi ne ingantacce in ba dan da mutanen ki hadisu ahadin bi kufrin ba yace da na rusa Ka'aba na mai da ta akan gini na Ibrahim gina Ka'aba halatta na ko ba halatta bane to amma da yake wasu na iya cewa ko munafikai ko kafirai ko ko wadanda musuluncin su ya rauni su ce a'a to ka gani mun gaya muku gidansu na shi son shi jama daraja da kabilar shi shi ya saye da ma 'yan garinsu tun da makka ta kowa ta yanzu gashi nan sai a ce ga ƙarin da ya yi kinan wanga daraja tasu tasu kaɗai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi barta zamanin daular umayya da hajjaji yanzu aka yi yaki da shi da Abdullah ibn Zubair an ka rusa wani bangare na Ka'aba suka zo suka maida ta daidai akan qawaid Ibrahim bayan su daular Abbasiyya ta zo aka rushe aka maida ta daidai daidai wannan wurin an ka hidda wannan wurin zamanin daular Abbasiyya an ka ce sun tambayi Imam Malik ana son a maida ta a daidai da a'im ibrahim an ka ce an tambayi mawali ke ce kai don allah ku barta yadda manzo allah sallallahu ya barta ka a da ɗakin allah abin wasa ka ji malamai masu jin tsoron allah to allah ya ba mu namun jin tsoron allah duk da yake mu muna ɗalibai ba malamai ba ai shi ne cikin alqawaid alfiqhiyya akwai su bincike ne fiqhu yana kai kamar fiqhu sun kai kusan nawa akwai fiqh na mazahib fiqh malikiyya da shafi'iyya da hanabila da ahnaf akwai fiqna al-muqabal fiqhul muqabal akwai fiqhul muqaran an gane ko akwai kuma fiqhul muwazana akwai kuma fiqhul ma'alat akwai kuma fiqhul waqi' akwai fiqhu al-qadaya al-mu'asira an gane ko suna nan a tashi ai karatu yan uwa bari mu je aya ta karshe inda Allah subhanahu wataala ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa iya matukar rantsuwar su sun kace la in ja'atuhum ayatun in aya ta zo musu la yu'minunna biha za su yi imani da ita qul kace innamal ayatu su ayoyi inda Allah suna wajen Allah to wa ma yush'irukum mi yasanar da ku an gane ko annaha idza ja'at la yu'minuna ko ba karan bane imamu ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da khalaf al-kufi sun karanta innaha idza ja'at la yu'minuna an gane ko amma shi shu'ba yana da bangare biyu shu'ba rawi ne na asim yana da innaha idza ja'at la yu'minun yana da annaha idza ja'at la yu'minuna an gane ko to sannan kuma la yu'minuna imam ibn amir an gane ko al abin nan ad-dimashqi da hamza sun karanta la tu'minuna sauran kuma sun karanta la yu'minuna to kenan da annaha da innaha da la yu'minuna da la tu'minuna to yanzu ya za a taujihin waɗannan kira'o'in an gane ko yawwa sai sun kace ibnu amir da hamza sun karanta la yu'minuna bil khitab an gane ko bil ghaib nake son in ce la yu'minuna kenan sai ya zamanto bil khitab afwan la tu'minuna kenan shine bil khitab su ko sauran sun karanta la yu'minuna sun kace qira'at da sun karanta la yu'minuna za a hankalta ma siyaƙin da ya zo kenan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra kaga ce wa nuqallibu afidatahum kenan la yu'minuna inda an hankalta mu la tu'minu sai ce wa nuqallibu afidatakum wa absarakum kama lam tu'minu bihi awwal marra mun gane wannan da kyau ko to anan to innaha idza ja'at la yu'minuna da annaha idza ja'at la yu'minuna ya za a yin taujihin wannan qira'a to sai malamai sun kace idan an ka dubi qira'a wadda tace annaha idza ja'at la yu'minuna da innaha idza ja'at la yu'minuna ita innaha kira'a ce wadda take tana nufin isti'nafi wata magana ce Allah yi innaha idza ja'at la yu'minuna in ayoyin sun zo ba za su yi imani ba kina ya zama to mi isti'nafi sun kace ikhbarun bi adami imani man taba'a man tubi'a ala qalbihi walau ja'athu kullu aya haka ne Allah ya san wanda ba zai imani ba ba zai imani ba to ita ko kira'a annaha idza ja'at la yu'minuna bil fathi sun kace ala annaha bi ma'ana la Allah sai malamai sun kace to ita annaha sai ta zamanto bi ma'ana la Allah sai zamanto wa ma yushirukum mi yasarar da ku la allaha idza ja'at la yu'minuna kinan tana yiwa in sun zo ba za su ba za su imani ba an gane ko ko ko dan su malamai sun kace a'a a kaddara lamul illa wa ma yushirukum li annaha idza ja'at la yu'minuna والتقدير إنما الآيات التي يقترحونها عند الله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون kenan wa ma yushirukum i'tiradun bainal illati wal ma'lul wa ma yushirukum bi yasrad ku to anan da duk abin da muke son mu ce waɗansu malamai sun tahi cewa la din nan tana izmantuwa za'ida an gane ko litta'kidita kenan wa ma yushirukum annaha idza ja'at yu'minuna sai sun ce la litta'kidita mi yasrad da ku in ta zo za su yi imani tunda can inna ha idza ja'at la yu'minu labari na kinan tabbas Allah ya bada labari amma anna ha din sai zaman to wasu malamai suka ce wa ma yushirukum anna ha idza ja'at yu'minuna wasu suka ce a wa ma yushirukum anna ha idza ja'at la yu'minuna duk daina mi ya sanar da ku cewa idan ayoyin sun kazo za su yi imani ko mi ya sanar da ku in ayoyin sun kazo ba za su yi imani ba ai ku ba ku san wanda zai imani ba ku san wanda ba zai imani ba gaibi na kenan ko ka ce sila ce litta akidi ko ko ka ce ba abin nan bane duk dai ma'anar su wato ɗaya ne ba sani ko mun fahimta ba domin ba mu san wanda zai imani ba mu san wanda ba zai imani ba wannan al'amari yana hannun wa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ayi hattara kwarai da gaske tunda waɗanda sun ka karanta annaha daban waɗanda sun ka karanta innaha daban gakka tai ka cakuɗa kira'o'in ina fata an fahimta yawwa mun faɗa waɗanda sun ka karanta annaha idza ja'at la yu'minu ko mun ka ce waɗanda sun karanta innaha ibn kathir al-makki da abu amr ibn ala al-basri da yaqub al-basri sun zan basriyani da khalaf sun karanta innaha idza ja'at la yu'minun ala al-istinaf shi ko shu'ba yana da biyu yana da innaha idza ja'at la yu'minun annaha idza ja'at la yu'minun shi kuma shu'ba rawi ne nawa rawi ne na asim sauran kuma sun karanta annaha idza ja'at la yu'minuna to an ce annaha idza ja'at shi intabih yushirukum in an ce annaha yana da alaka da ni yana da alaka da yushirukum kenan wa ma yushirukum adama imanihim idza ja'at ko wa ma yushirukum imanahum idza ja'at in mun ce la tana nan a matsayin ta kenan adama imanihim in mun ce la sila ce ta akidi wa ma yushirukum imanu imanuhum imanahum idza ja'at ya sanar da ku wato imanin imanin su ko rashin imanin su su mu'minai suna son su yi imani ko ba karan bane wani yana cewa kai wani duk in ya ga komai ya gani ba zai imani ba to ai baka sani ba annaha idza ja'at yu'minun ko ko a mi ya sanar da ku cewa a ba za su yi imani ba tana yiwa a saukar da wata aya sai ta sa wani shi imani tunda imani rabo ne na Allah kiran da waɗannan kira'o'in ba su ci karo da juna ba kana iya dubawa cikin littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi sannan kana iya dubawa cikin al-qira'at وأثرها في التفسير والأحكام الصفحة تقريب يرد همسين دقايا ده صفحة تقريب تقوس ده همسين ده تقوس كغا توجيه ودن انكراء إن قدابيو كما كان إيه دوباوا واتو تكلم لتتفين تفسيري لتوجيه القراءات ده أنكي دبن دبن وانا نم مثالي لاني باكا yan uwa lokaci ya tafi kwarai nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته